والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha uku ga watan zulqa'ada shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da shafi ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun cike a ƙarshen sura wato ta suratul juma'a yau sura ta sittin da biyu kenan yau za mu tashi farkon suratul munafiqun sura ta sittin da uku idan ka faro irge da sama suratul munafiqun kamar yadda aka sani sunan ta kenan malamai sun yi ittifaki akan wannan sunan cewa sunan ta suratul munafiqun kuma ana kiranta da wannan suna saboda farkon sura ya fara da wannan kalma idan ja akan munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah saboda haka wannan kenan sannan sura ce madaniya ittifaqa ba wani sabani gurin malamai gaba ɗaya malamai sun yadda sura ce yar madina domin shi kansa munafurci ba a fara shi ba a musulunci sai bayan an yi hijira a koma madina duk wani musulmi da ka gani ya yi musulunci a makka to ingantaccen musulunci sai da aka dawo madina sannan aka fara munafurci dama lokacin da wato ake cikin yanayi da saka mai wuya an fi gane zuwa yana kwarai a lokacin da ake cikin kwanciyar hankali da annashuwa a lokacin ba sa gane wato suwaye waɗanda suke a kan girba da waɗanda suke yawa kuma da saboda haka tana da ayoyi sha ɗaya kamar yadda malaman mai maka da madina da kuma da sham da basra duk suka tafi a kan haka cewa ayoyin da goma sha biyu ta sauka kafin suratul hajji bayan kuma suratul mujadila ko mujadala ko mujadila sannan an sauka da ita bayan yakin mauritiya eh gazuwar bayan mauritiya a daidai lokacin aka saukar da wannan sura kuma wasu malamai suna cewa lokacin da surar ma ta sauka lokacin annabi ya yi tafiya don yakin ta kuka kamar yadda ya sami hatim ya kawo a tafsirin da tafsirin Qur'an al-Azim yana cewa annabi ya yaya zango a yakin da kuka ne abin da zai faru ya faru na wannan wato ayoyi da za mu yi guda goma sha ɗaya. Babban jigon da shi ne za a suka yi bayani ne akan ɗabi'a da wato halaye irin na munafukai. saboda shi munafiki ya fi illa a kan kafiri domin shi ya koyi ya shiga riga irin tasa kuma yana fitar da shi shi fa kafiri kan shi da ma ga yawa baya da to gwara kai mu'amala da kafiri da munafiki saboda munafiki ba za ka daina fitar da kai ya gama rara shi ka za ka gane shi kuma kafiri da ya fito za ka gane za ka ɗauki mataki ko kuma abokin gabanka da ya fi kusa da za su zo maka shi shi ko munafiki ya fi kowa ma in waka ce ya fi kowa iya yi ma waka kamar yadda za mu ji ibn salul da abdullahi dan ubayy dan salul in annabi ya hudu shi yake gyara ma mai amma ya fi kowa cutar da shi kuma to wannan shi ne kamar yadda muka ji abubuwan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa ciki da fassarawa dini ya ba mu ikon aiki da abin da za mu tuna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نعم
إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake ila da akan munafiqun idan munafikai suka zo maka munafikan masu lamba ta daya domin munafiki kala biyu ne akwai wanda in mutum yana yi da niyyar zai yi a ko guri yan ko guri yan a wuta amma akwai wanda mutum yana yi bi ikon da ke cewa domin ya shiga babbar harka shine ilal munafiqina fi jalil asfali minan nari wa yan tajida da umar sura irin su wanda dan saduri karamin munafurci shine wanda annabi ya bada misali yace ayatul munafiqi talata alamun munafiki uku ne wata ruwaya ta nuna wato um tabi'un hudu ne arba'un man kunnan fihi kana munafiqan khalisa shi wannan guda uku annabi yace idza haddatha kadaba idan zai zantar ba zai zanci ba in ya zo ba da labari to ya yi kai sai ya shi ko ta kawai sai a ko da an san sai yi gunsu ne wani da ya magana za ga abokansa ana dariya wanda ya kalli wannan to wannan alama ce ta karamin mu da wa idza wa'ada aslafa in yi alƙawari zai zafa shi za a ce faɗa ko da wasa ko da wasa kar ka gina iyalin ka da ƴaƴa duk abin da ba zai yi ba suka ce yaro ya zo fitowa ka zo fitowa yaro ya biyo ka yi ta baka biyo min jirgi sai ka ga banda da jirgi in ma za a ji wani abu kace za a turi abin da ya samu a newa ko wani dan abu da ka biyo to sai ka ga yara sun tafi a kan cewa sun san magana kana da tablo babu baban da ya magana to dai in kuma yake ba zai ba ba zai ba amma kar a rika faɗa abin mustahili wanda ba zai yi ba domin daga nan kake gina shi yaro ba wanda da abin da ka gina shi a haka yana tasowa har da cewa yake zo da haka aka yi alkawari da Allah shi kuma wannan za ka ga yanzu abin da kai har magana ake in kuna makaranta lattara na zuwa karfe takwas za a yi lattara ba ko wanda ba musulmi ba yana zuwa karfe takwas saura minti biyar takwas ne ne yana cikin aji sai ka ga wani ana ta hirarsa idan musulmi ya ɗau wannan ɗabi'a ya rayu sai ka dana ai yana nan yana yi yadda ka san bature wannan zagin musulunci ne wallahi domin ɗabi'ar musulunci ne suka ɗauke kai yake bature ne mai wannan ɗabi'ar ta annabi ne annabi ne mai cika alƙawari duk lokacin da aka yi zai cika amma mu yanzu wai mun ɗauka ma mun ajiye ɗabi'ar ba ta mu bace in mutum yana yi sai ga ana wani kamar bature ai waya za ka lokaci in awa biyu zai a ajiye ya awa biyu nan ko gumi zai yi sharfar sannan ya mutu sai a ce wai kamar bature ba ne ba ne ɗabi'un musulmi ne muka zubar wasu suka ɗauka sai aka bar mu da riguna kawai mun zama nominal musulmi kana ta yawo da musulmi na riga amma duk ɗabi'un musulunci ba bai shi ne na biyu wani da ma'ana alama shi ma alama da kai munafiki ne karami wani da aka yi na hana aka amince ba sai kai hali ko a wani irin aiki za ka mutum yana aikin wahala labor ne in ba ka tsaya wai ka tashi a gaba ba ba zai abin da ya kamata kana barin gurin zai koma ya zama sa kuma aikin mun ne wa har mutanen mutum gwamnati yanzu wai a yi a jinka kawai a ce aikin a ɗirga kudu in ya tafiya baka ruwanka in ka ga dama ka yi bacci in ka ga dama ka tafi wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka ya kamata mu ɗauki ɗabi'u kyawawa na musulunci to wannan kaga wannan guda uku kenan ba ta aka yi sai ka ba ko ɗaya kake da ita to kana da alamar munafiki kai karamar munafiki ne wani zan wannan kuma shi ne aka tsara ɗaya akan wannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa idza khasama fajar in an yi rigima da shi to shi sai ya wuce gona da yi kuma baya da shi eh ba su wanda wanda shi baya su to wannan ba alama ce ta wa ta munafiki to yanzu wannan sura a wannan munafiki take magana a shi ne wanda ya koye musulunci ya bayyana musulunci ya koye kafin da shi aiki kurkuru zai shigo a sallah da shi zai yi kalmar shahada a gaban mutane amma da shi za a zauna a cikin mutuncin musulunci kuma ya rika ɗiban abin musulunci yana kaiwa waɗanda ba musulmi ba don a cikin da musulmi wannan da shi ake kuma wannan ayar da take yin almunafiki na ta suratul nisa fi darkil asfali da shi ba da karamin munafiki take ba to da haka ba za ka zo wa'azi ka janyo wannan ayar ka ɗebo ina a jikin ka ta ba ba mazaunin su bane babban munafiki daban karami daban saboda haka shi za mutum zai kokari ya shaka tsantsa kada ya fada cikin waɗannan dalilu duka shi da ma amfanin karatu kullum kokari yake gani na kake da datti ya wanki shi ne amfanin karatu shi ne abin da muke gaya yan kala kasu cewa da kuka ce iya qur'ani Allah ya sauko wa annabi alaihi salatu wasallam ba wani abu da yi tambaye da zai wani nace shekara 23 da annabi ya zo yayi kawai abin da zai yi shine in ya fito ya zauna sai ce idza ja akal munafiquna qalu la shahadu innaka la rasulullah da amma wahayi ya faɗo wannan sai ga bakin da shi ba zai ƙara magana ba abin da zai nufi kenan domin a tokewar basirar ɗan kala ƙato ba a tokewar basirar sa shi ne wato annabi yana da mata amma ba san su ba sun yadda cewa ya yi wa nabi kulli azuwa zika yana da mata an kace aisha ce ce karya ne waye faɗa to hadisi ne faɗa qur'ani ne faɗa aisha ba shi za ku yadda ba na da faɗiwa a yayin da suke zuwa sallah ba saboda ne qur'ani ne faɗa ba kuma idan ka zo tattauna ka iya tattauna za ka kama da wurare da yawa da Allah yake wa laqad sarrafna al-ayat ko hakika mun sarrafa wato wannan ayoyi to gurin da yake bi kulli masali sai kawai jana kowane misali Allah ya kawo a alqur'ani sai ka ce to ina sunan babanka a ciki babu ina sunan matan annabi alaihi salatu wasalam babu to a kyale wannan ba sallah shi za a ga yan kala kasu kakafin su ba su da magana daya kowa da irin yadda ya bai yadda za a yi sallah a kowanne yake in an zo an ce wa kumu lillahi ka ce kawai tsaya za a yi in ya gaji da tsayawa zai tafiyar sa to ya gama sallah a kowanne ya zo ya dama wajen cewa sallolin guda nawa za a yi za ka ja mamaki wai ayar nan ta ja'il malaikati rusulan quli ajna hakim masla wai shi ne sallah asuba kaga da malaiku ba ki cewa malaiku akwai masu fukafukai biyu wasu lada akwai ne uku suka ce magarba ke wa ruba'a da akwai ne hudu ko suka ce ida ya dalla azhar da da lazar aqimis salata bi duluki shamsi ila ga taqil layli sai aka ce to Allah ya cewa ka tsaye da sallah tun daga lokacin da rana ta karkace dan kafi za ka fara sallah har sai dare ya yi ka fara sallah ba za ka jira wasu da take da ai na ga dai kai rukuni ai ya ce warka mu ma zaki in to sai ka tambaye shi ina aka ce a dahu sai ya ka rukuni ko hakkiya ma ta dai don ba inda Allah ya ce ku dago babu sannan an ce sujjada wasjudu shi ma sujjada ina aka ce a dago ka tambayi dan wannan tsada ka to ka tambaye shi cewa a ina Allah yake a biya kana biya fatiha eh ana biya a talla eh to a ina kace a biya fatiha a talla a ina duk qur'ani wallahi ba ka da shi sai dai ka koba a inda aka ce hadisi ne yake la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha kitab kai ko ana da karatun ba inda aka ce karanta fatiha kuma kada shi waye ya kaka illa da aka samu yanzu kun ga sun wa tsina illa dama sun ko ji wasu suka yi za ka aka tsina yi sannan sai kaduna ina ji ba ne da yan kaduna suke yanka kare suka ci yan kaduna suka yi musu rafi su yan kare kaso ne sai yan kaduna suka ce da su to a ina ne a kurani aka ce kar su kai a yau ba su ba ta amsa ba domin wasu raka a ɗaya suke yi har yanzu wasu kuma za ka ga suna iya bin in ya zo nan an za a yi sallah zai shigo ya sallah amma waye ke kai irin damu mu mu da mu da hadisi muke yi kai kuma ba kai sai da ni ba ta mu sallah da kabi mu da hadisi ya ke maganganun annabi kuma yanzu dan Allah na ce wani na ce shi ba su suka da ya zo yanzu a matsaduwar markazinsa da yake da ita shi ne shugaba jagora ana ta kawo masa na kasa da shi na kawo masa rarraki na rike yunwa da ya samu sabani da wani duk yana hukunci maganganun da yake na hukunci a qur'ani ya samu a ina ya samu to idan ya riga ma yayi wannan shi kuma annabi a hana shi annabi zai zo kawai su a matsayin kurma ya zo sai dai kawai duk abin da in ka je magana cewa kullu wallahu ahad ba zai ce wa matansa komai ba bai yi komai ba shi da Allah ya ce la karkara la kun fi rasulillahi qudwatun bin nakira to ai na yi koyi da shi din tun da ya zo kai tun da ka zo yanzu har zama kake a ja qur'ani kai bayani kai bayanin waye saka wannan bayanan da Allah madaukakin sarki ya ce wato ya daukar da alqur'ani kuma annabi ya bayani akai sai ya ce bayanin su kuma hana shi kun ce a'a kawai kullum magana da muke abin da na gaya wanda cewa wannan duniyar da aka zo da annabi ya alkawari cewa ba za ta tashi ba sai duk hanyoyin fata sun bayyana kai ta addu'a Allah ya tsara imani amma auna irin motsa gaba da kuma ga shi mun zuwa wato zamanin na zuciyar Libya sai a kuma za ka ta ganin almankutar da mutane Allah ka tsara imanin to wannan shine munafikai bayyanta da ake yi kalu za ka suna cewa na shahadu mun shirya innaka la rasulullah lallai kai mazuni na Allah wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah yana sane da cewa kai mazuni wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhib kuma Allah ya rubuta yana mai ce da cewa lallai munafikai ƙarya suke sun faɗi ko ka kalmomi ne a baki amma dukiyoyin sun koyi munafin ya Allah ce da ka zo a imanahu sun rike rantsoyin jam'i ne na alyami junnatar a matsayin garkuwa kaga duk mai imani yanzu mai wanda ya san Allah tsaro kace ma wallahi ai dai da saboda girman Allah yake kallo kace ka rantse da Allah saboda girman Allah zai kalla sai ya dauka ga kai kake to saboda haka rantsuwa suke shi ga yawan rantsuwa yana nuna alamar kariya ba a duka fiye rantsuwa in abu ya faru sai aka ce kaza da kaza ka ce kwarai kuwa haba aka ce da gaske duk abin da aka duka ka ce na rantsi da Allah to an san yan girma eh ko ka za ka ce duk inda ka ji a hadisi ba annabi ya ce wallahi nafsi bi yadihi ai kana jinjina wannan abu na rantsi da wanda rai da yake hannunsa ka san abu ne dama kuma an ɗau baya wasa to amma in ya rantsi abin yana ƙara ƙarfi fasaddu an sabilillah suna toshe mutane ga barin bin hanyar Allah ba za a bari abu Allah ba gaba ɗaya cikin Qur'ani ba inda aka yi bayanin aikin hajji haka a ce ga yadda za ka yi dalla dalla babu wallahi hadisi ne na Jabir da Abdullahi hadisin Muslim shi ya zo bayani cikakken bayani a yadda ake aikin hajji kai kuma ka ce ba kai da annabi ya magana an yi magana kun ce Allah ya ce wala mutta an fi na jihadi wai ka ga wannan ayat ta suratul azab wai za su aljimu wannan mata wai ita aka dauko wala mutane da Allah yake wa sahabbai in kuka mutum abinci bai za ka yanke bance ki in kuka mutum abinci kowa ya dace da kar ku tsaya hira wai sai suka ce anan ne ayat ta hana annabi yin hadisi ita ita da hada ke hadisi idan ka dauko kungiyoyin da aka yi na jira za ga ba mafi taɗewa irin ƴan kada kasu dalili ko shi ne domin da aka yi kawari wanda Abdullahi da Abbas ya yi ta tauna da su a daji masu shiga cikin daji su kamun da kowa a cikin zamanin zafai aka yi kar ka ɗauka wai yanzu ne ta ba a cikin zamanin zafai wanda za su kowa ba su yi ba ne kowa ya kai suka koma daji da tare kuma majoritin sun haddace alkur'ani amma ba san komai ba saboda haka Abdullahi da Abbas da ke rika bugawa da su ya ja aya da Allah ya taimaka wajen mutum dubu ashirin suka yi karan da suka gamsu da Ibn Abbas suka biyo shi ko dubu biyu suka biyo shi suka dela sauran kuma suka zama su ne ina dama kuma sun kafarta Muawiya sun kafarta Sayyidina Ali sun ce gaba ɗaya ko wannan sulhu da aka ce za a tafi a ilil hukumu illa lillah suka ce sai na aje aka furta sai na mu auya ma ya kafu ka koma da yadda to kaga su ba kare da hadisi duka ba wasu ta kare da sai aka zo aka yi mu'tazila mu'tazila kuma hadisu sifat a hadisu sifat da hadisi na sifat shi suka kare da sun yadda da kowane hadisi a baban da na sifat aka zo wasu daga yan alam waɗanda su kuma suke ganin in dai hadisi ba sahabi fakihi ne ya rawaito wato ba za a kafa ba dan wasu daga cikin mazhabar alam isa ba ta yarda da hadisi Abu Hurairah to ai su a gurin su ba fakihi bane to da aka zo yan kada ka to suka ce su gaba eh ma ba ce da annabi yayi magana ba in ka je magana Qur'ani ya faɗa me yasa saboda Allah ya ce inna hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu wa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi wa wannan dole ne Allah diga su balawar dika la yu'minu la hatta yuhaqqimuka fi ma tajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما يا النبي عليه الصلاة والسلام har almajiran da annabi ya koyar annabi ya ce su ma ai musu biyayya yanzu mutum sai zo kawai a matsayin sa na gwamna a Kano duk abin da za a yi yiwu a ce haka ake jagoranci ai ba zai yi ba ai ba shugaba kenan duk abin da ya faru shi ne albar ne ga to su a gurin su kaga Allah cewa ba za ku taba imani ba mun rantsi da ubangijin ka ba za ku taba imani ba hatta yu haƙi muka je sun sa ka zama mai hukunci shi ma ke jira bayanan cikin duk abin da ya gudana tsakanin to ya nawa da hukunci an samu sabani tsakanin wani da wani Zubair bin Awwab ya samu sabani da wani a kusa da gonarsa ya gawo Allah tsara wannan ayar dalilin saukar ta kenan ya annabi ya yi hukunci to sai ku ga mana wannan hukuncin annabi ya yi hadisi yanzu ku ba za ku faɗe shi ba to me hukuncin ba kenan idan yayi yana ina a Qur'ani ba za ku iya kawo shi ba to saboda haka wani irin yanayi ake ciki kawai wanda sai mutum ya ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini da ta addu'a sai ga Abubakar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ka rika yawan yi da Allah ya tsare imaninka amma muna cikin wani yanayi da suna ɗiban wa'yancan da kuma ‘yan boko zalla waɗanda dama kaga abin da ya janyo lokacin da jiya ta shigo ma ta yi kasuwa ai saboda wannan horewar mutum yana so ya hore yana ɗan samun tangarɗa amma yanzu da sunan addini ne cewa an kai mutu a lada ne ma za ka samu sai mutum ya yi kawai saboda da sunan lada zai yi to sai mutum ya ta addu'a Allah ya tsare masa imani to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wallahu ya'lamu innaka la rasulu na cewa zalika bi annahum nan kaga ba taduwan sabilillah innahum sa'a lalle su sa'a ma kanu ya'malu abin da suka kasance suna aikatawa ya muna nan ji Allah me yasa zalik saboda bi annahum saboda su amanu sun yi imani sun makafaru sannan suka yi kabul suka kafar da fasali ala qulubihim sai Allah ya shafe zukatan nasu fa hum la yafahuna ma ba su fahimta haka ba wata wata ba su gane cewa Allah ya shafe zukatan su ba sai Allah ya ce
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون Allah ya ce wai za ra'aitahu idan ka zo su munafikai yu'jibuka ajzamuhum gaggar jikin za ta burge ka dan sun iya kwalliya sun iya shiga sun iya ado wa in yaqulu idan suka tashi yin magana kuwa tasma'a li qawli mutum ka saurare su domin su iya bayani akwai tsara zazzi gaba gaba ƙarya ne a giri a tace shiru to munafiki ya iya yanzu zai zabe guri ka zai shirya zazzi kamar a gurin gaban sa kai ran da aka rika shi ne zai zaka idan sa ya juye amma in yana tsara zazzi ya iya shi za Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawli ana gane su wajen wato tsara magana sun iya to shine wa in yaqulu tasma'a li qawlihim ka annahum khushubun musannada kai ka ce wato um azara ko katako ne ko dafi ne ne kamar da ibn Abbas ya fassara kamar kututturan da dino ne musannada wanda aka jingine haka ce ya sabuna kullu sayhadin alayhi amma ba sai da cikin matsalolinsu suna tsammanin kowace irin tsawa in ta zo duk tsawar da aka yi su da shi a kan su ake abin nufi da ka fara wa'azi yanzu ko aya ka da zai ce kaga alaji da mu ba yake kaga wannan ayar ai ba mu ne muke kaza ba wallahi da mu yake to illar munafiki kenan ya ga mu duk abin da za ka karanto zai dauka da shi kake wani abin da ya kai baka ba sani ba amma ita aya ga ɗaya yaro ga ɗaya babba wa'azi ne da zai taɓa kowa to munafikai duk abin da ya faru kullum a tsorace su yahsabuna kulla sayhatin alayhi sai Allah ya ce humul adu su abokan gaba ne fahdaru ku kiyaye ku ko fahdaru ka kiyaye su qatalahumullah ko ka dauka kabar ko ishai cewa Allah ya tsine musu albarka ko kuma Allah ya tsine musu albarka duk ɗaya kamar radiyallahu anhu ne in ka ga dama ka ce Allah ya kare ida a gari in ka ga dama ka ce Allah ya rike da ko khabar ko ibrahim duk ne ko kai addu'a ko ka bada labari to shine kada lahumullah Allah ya tsine musu albarka anna yufakun ta yaya ake wato yufakun ake biyar da su dangane da abin da yake gaskiya ana dora su akan ƙarya al-ifku وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم to kaga nan ai kano a kalan hasara ma da yake za ka gansu da wato shiga kyakkyawar shiga wa zawu fasahatin sannan mutane ne masu fasaha wa alsinatin da harshe wa idza sami'ahu mustami yadda ila qawlihim li balagatihim idan mutum ya taurare su ya wato in ya tsaya inda suke ta ya saurari magana saboda fasahar zancen su wa hum ma dalika fi ghayati sa'ati sai dai duk da haka suna da rauni na wajen raki da tsoro matsorata ne kuma shi duk inda munafiki yake matsoraci ne ya tabula kullu sayhatin alayhi Allah ya ce suna tsammanin kowace tsawa ai kullama waqa amru duk lokacin da aya ta sauka sai su ji su tattauna su ce kun ga yau ma ni magana a kan shi da Allah kullum ya rika magana a cikin suratul tauba wa minhu wa minhu wani daga cikin amlada ba zai ya rance da Allah ya dauka da karfi sai Allah ya koma kama suna saboda yadda yake ba da adireshi kawai daga cikin su akwai ma wa minhu manyan da suka fi sadaka akwai wanda in ka ba da sadaka ba za su rika nuna da baki suna wajili wajili ne gurin Allah shi ba zai bayar ba amma sai ya yi da yake wai shi kaza da ka miƙe za ka yi sallah ya ce kalle jiyoyi ko shi yau sallah to Allah ya tabara kusancin su wa minhum wa minhum shi yasa wasu daga cikin malamai suke kiranta wato suratul fadiha surar da ta zo ta wato waqiya ta hasburi ta fito da wannan munafikan kaga haka Allah ya gaya ba a cikin suratul azab ashihatan alaikum fa idza jaa al khawf masalan ruwa ne akan da zara abin tsoro ya zo ra'aita mu yanzuru na ilaika taduru a'idum za ka ga suna ta zazzaro idan kallabi yuja alaihi min al maut kai ka ce wanda yake gidab da mutuwa ne wanda zai zo su ma ya mutu saboda tsoro fa idza zahaba al khawf amma da tsoro ya zai ne kuma salafukum bi alsinatil hidayah sai ka sun koma gaggaya muku maganganu a shi hakan ala da kai Allah ya ce ulaika lam yu'minu masu wannan ɗabi'ar ba su imani ba ba mu'mine ba ba habada Allahu a'mala sai Allah maka hutun sarki wato ya rusa ayyukan wa kana dalika ala Allah yasira lalle hakan abu ne da dauka a gurin Allah maka hutun sarki sai Allah ya ce وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسدين الله هو بجنة كيتي وإذا قيل لهم إلا كثير سوسو منافقين تعالوا خذوا يتقبل لكم رسول الله dan annabi alaihi salatu wasalam ya nema muku gafara akan wannan laifin da kuke za mu ji me suka yi lawar rubuta zai ga suna lankwatar da kansu irin mutum yana nuna irin naƙidin nan da ake yi eh shi ne lawar rubuta wa ra'ayta kuma za ka gansu ya fito da suna to yake bin Allah ba sai yadda ba Allah ba wa hum mustakbiruna suna girman kai da ba ne girman kai fadar al'aqi wa gamtun nas in gaskiya da raina mutane ya Allah yake sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su astagfarta lahum ko ka nema musu gafara am lam tastajib lahum ko karka nema musu gafara lan yakfir Allah lahum Allah ya ce Allah ba zai musu gafara inna lillahi wa inna ilaihi annabi ba yake gaya wa kun ga dai addu'ar annabi gurin Allah to sai Allah ya gaya wa yace ko kai musu addu'a ko karka musu ba za ka amsa ba kai ka san cutarwa ta yawa ta yawa inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da fasikai ne ya faru da aka je aka yi da zango ana cikin tsananin wahala sabai suna neman abinci bai da zamu da ayar gaba sun nemi taimako sai Abdullahi dan Salul ya tara yan tawaga su yi kar wanda ya taimaka musu kar ku taimake su da shi ba aka fito amma ya ji ayin tawaga sa munafuka ya ce kar a taimaki na jikin annabawa ne kar ku taimaka ba sannan ma ku kyale shi in muka koma Madina ai dama dama zuwa yi ba garin su bane za mu kore shi kawai ko haya huta biya biya ya yi abu ya kafa dan maganganu kuma yana gurin in annabi ya fito shine mai gyara da yafi wannan abu da ciwo ya jama'a sai na umar ya ja yunkurin ka kashe shi annabi ya ce in ka kashe shi ya za'a muna kashe yan cikin mu domin ya riga ya lulluɓa da rigan da ya fita ya koma cikin kafirai da sauki to yana cikin rijiya ke sallah har ya hada zara da har ya rafa lahira gurin eh kadan garan bakin tulu kenan ko eh ya zama illa eh in ka bar shi ya bata ma ruwa an ka tsaya kake shi ya karu da tulun gaba daya yawwa to abin da ya faru da wannan aya sai ya faɗi wannan kalmar yana gama faɗa cewa muka koma da yi kuri jannal a'adu min hal azal wai wato wanda yake mabuwayi ke fitar da kankantacce daga madina kun gane kalmar da yake nufi a zai da bin arzam yana jin wannan tsiran sai ya baki ba inda zai mutu sai ya zo ga annabi alaihi salam yace ga abin da abdullahi dan salulu yake faɗa to shi kuma annabi alaihi salatu wasalam kullum sun magana ta zuciya yayi bincike da suka zo sai ya ji a kira dan salulu aka kirawo shi yake kai ne kake kaza da kaza sai auren zuwa billahi alladhi la ilaha illa huwa la rabbi yar karan zuwa duk rubul kasai wallahi tallahi billahi duka yace shi kai ake wani bai san magana ba Zaidu bin Arqam ya tsaya yana mamaki sai mutane su koma ku ne min Zaidu bin Arqam haka ni amfani da wannan ka zo kai mutum tsariya wannan abu ne ya dama ya zubar da hawaye saboda shi ya san an yi dan da nuni ya kare ka ki kyale shi ai wallahi ne ce Allah gwani ne bi dan kunci ne yawa ba sai tura ta sauka sai annabi ya ce aje a kira wani zai rubuta harkar aka kira shi aka kira dan da nuni to gaji yau an yi mabiya an yi waliya a nan ne rai rubuta harkar yi jujjuya zai kalli dama wanda ya ce kai waye sa ka irin ka san dole ka sa hankowa ka yanzu ku kalle ni sosai saboda haka ba kai aiki ba to dangin dan salulu da suka ji wannan sai suka zo suka tare suka ce to ka da wannan abin ya faru kai abin kunya qur'ani ya doka a kanka zo mu je baraka ga gurin annabi mu nema ba gafara domin a yaje ma to shine ya hau maganganu yace takura ce ta yawa ya zo ya ce mu shiga musulunci mun shiga mun tara kuɗin mu ya ce sai mun kunna zakka mun fitar mun ji hada burin kuɗin zakka sai ba wata kalma yace in ba so yake bi masu dala ba bai yake so bi wallahi tallahi in ba so yake bi masa sujjada ba za ni masa wannan kalma eh haba malam president na munafukan duniya ke to shine Allah yake wai da kila lahum ta'alu aka ce da su ku zo yastaghfir lakum rasulullah annabi Allah ya nema muku gafara lawaw rusau sai dirka lakwata kai wa ra'aita wa hum mustakbiruna wa ra'aita hum yasudduna sadan suna toki hanyar bin Allah wa hum mustakbiruna suna girman kai shi da Allah yake tawawun alaikum kaza in dai san zaruri ne da ire-iren sa ni kai a kan astagfarta lahum ka nema musu gafara ko kar ka nema lan yaghfir Allah lahum sai Allah ya amfani da lan ba zai taba gafarta musu ba gwara ma kar ai inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah yake ba na jire da waɗanda suke fasikai wanda wanda in dai ba su ne duba masu jire da shi to kun ji sai Allah yake
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا نعم ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون kajiwa Allah yake humul ladina sune waɗanda yaquluna suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah duk wanda yake tare da annabi farko ya ce in ji dan salulu in dai sahabin gaskiya ne ya jiyo annabi farko ba da mu ana cikin wahala ba ana neman abinci ya hana in dai dan jawabin sa ne dan kirik din sa zai ce kar ku ba su hatta yan fasuwa ya ce sun waje duk wanda suke tare da annabi tarwatsi yake walillahi khaza'in samawati wal ard Allah zai mai da martani yake to taskokin sammai da kasai gaba ɗaya a hannun Allah ba dai gori abu da zaka yi ba to taskar sama da kasa tana hannun Allah walakin al munafiqina la yafqahun sai dai su munafukai ba su da fahimta ba su ce wani wani da ki kai ne da ki kai ne sai Allah ya ce يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ya salam ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah ya ce ya ƙuluna za ka ji suna cewa na in raja'ana ila madina in har muka koma madina suka rika faɗar wannan kalma la yukhrijanna al-a'z wanda yake ma- mabuwayi mai daraja sai ya fitar da wanda yake minha daga cikin madina al-azan wanda yake kaskantacce wayannan da yake gaya wannan kalma ai dole zai dubi da alƙama zai faɗa ya lafi wani lafi da arzikin to a gaya musu kaga kan ya mai da martani wani lafi haza'in samawati wal ardi domin gurin abinci ake nan kuma maganar matsayi ake sai Allah yake to daukaka da buwaya in ta Allah ce. wani lafi arzikin wani rasuli kuma annabi ma shi ne buwaye shi ma madaukaki walakin al munafiqina la ya'lamu sai dai munafikai ba su da ilimi wanda wanda ba su da ilimi ba sa fahimtar irin wayannan abubuwan shi ne ma da yake cewa um, imam ahmad yana da ruwa daga zaid bin arqam ita ce wanda nabiya tazu cewa ba su da fahimta a irin wannan kwata kwata sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ko kuma kafin mu tsallaka zuwa wannan ka san wani abu da zai ba ka mamaki shi Abdullahi dan Ubayy dan Salul yana da wani tsafi kuma lafiyayye ne yana cikin zabai lafiyayye ne Abdullahi bin Abdullahi bin Ubayy bin Salul shi ma sunan sa kenan saboda haka da ya ji wannan maganar abin ya bada masa rai ana dawowa kawai sai ya tsaya a kofar Madina ya zare ta kofi ya cire ta saboda haka duk wanda ya zo wucewa sai ya kyale shi ya wuce to shine aka ce wato falan ma da Abu Abdullahi bin Ubay kare da hudu ibnu da dan Ubay dan Salul ya zo sai dan sai ya cire shi wara bai ne kuma aka yi masa jiya sai ya ce malam wannan kai dan ka me yake damun ka kai inji baba me yake damun ka fa kada sai ce wallahi la tajuzu min hauna hatta ya azana laka rasulullah yace na rantsi da Allah ba kai saka kitara nan ba gidan annabi ne yake zaka wuce la tajuzu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum sahabbai ke wannan ba su ne sahabbai ulaika ashabun nabiyyi wa hibbuhu ولولا هم ما كان في الارض مسلم ولولا هم كادت تميل باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم ولولا هم كان ظلاما باهلها ولكن هم فيها بجور وانجم haka yi wannan kai ne wannan su ne sabon annabi in ana kana so ka zuwa yi ka duba alaƙar tsada ba amma akan annabi ya ajiye ta yace wallahi ba za ka ketara ba kuma da ya sako kafa na rantsi da Allah kake shi yace ba za ka ketara ba yace har sai annabi ya ce ka shigo yace fa innahu al-aziz wa anta dalil yace domin annabi ne madaukaki kai ne makarkanci innahu al-aziz wa anta dalil kalmar da ta tana burge yace shi ne madaukaki kai ne makarkanci ba ya ce da yukun jannar a hajjo min hal azallu ba to ga kansa ya baki amsa yace annabi ne madaukaki kai ne makarkanci فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان انما يشور ساقه فشكا اليه عبد الله بن ابي ابنه فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخل حتى اذن له yana hango annabin ya tafi gurin ya kai kara annabi ya dawo kafin ya magana ya ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ba zai shiga ba sai ka ce ya shiga duk kafin ma ya magana ya ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah fi ita ya shiga ba sai ka ce ya shiga ba ne mutum to saboda haka fa adina lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi kyale ke shiga da ne rabu da shi فقال يشي أما إي أدين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء العزيز يتوتين عن النبي هاتي كشغل وكشغل وهم بابا تلك أمر نزا ذوك النبي Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan ladina amanu ya wayanda suka ba da gaskiya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kar ku take dukiyoyinku da ƴaƴanku su yi shagantar da ku ga wani ambatan Allah madaukakin sarki. Kar ku sake. Wa man yaba an zalika duk wanda ya haka fa ulai ka humul kafirun to yayi azara. Allah ya baka mukullin aljanna a duniya kake shiga ka tsaya biyo yaya kawai. Ba so aka yi karka mutu kamar wani abu ba amma ka yi kokari ka gina lahira ka kullum suna faɗa wannan karba. Ka yi kokarin gina lahira domin ta yanzu kalla minhu masu gina wa iyaye lahira kalla kalla yi kokari ki gina lahira ka domin da an yi magana da sai ai yanzu ba kudin gaba ne namu kin da bai yi ba shi ke kaga mutum yana da biliyan ɗaya miliyan dubu amma bai iya yin abin da zai tafi nan miliyan hamsin bawa wanda zai ga wannan na Allah ya yi wa kuma shi zai ba har kiyama idan ka zo da kai gida na miliyan ɗari biyar na magada ne ba Allah da magada ne shi za wani ba Allah su rasa na manta babban mutum ne na san da rafa ɗaya da yawa iyaye za su tashi lokacin muna hira da wani malami yake cewa shi lokacin da ya zo ya manyanta da kuɗi ne saboda ko haihuwa aka yi ba wai guri ba ko haihuwa aka tun da yaron yadda amma kuma yana da mata masu karancin shekaru suna haihuwa da an yi haihuwa yana wajen shekarun ce wa babban nan zawa ya ce wane in yawon zafin shekaru amma haihuwa yace shi zan koyo wannan ya yi ji wallahi ba wanda zai wahala su shi dai ya zama an yi ma haihuwa ne kira ka ce zo an maka haihuwa kuma haka ake wannan shi ne tunani saboda haka karka take shahara ta kuma gina idan kana gina lahira ka da dukiyar ka ko zaka kudin ba karewa yake ba wallahi ba karewa yake ba wani ne zai kuma zuwa duk mai alheri za ku Allah baya hana shi kuɗi domin idan ba baka ba wancan da zai biyo ta hannun ka ya samu ta ya za a iya samu sai Allah ya kuma baka in dai ɗari aka bayarwa ce to Allah zai hana ka ba domin ta hannun ka wasu za su samu shi kuma Allah ya azur ya rubuta ko a cikin sa baka kai ba ka gani yanzu aka yi ma haihuwa ba ka duba wannan ɗabi'a za ka an zo haihuwar sai ka gana wannan yaron ko shi ne ka ga irin kayan da aka tara banda wanda matan gidan ta samu sai nuna ba eh mana domin duk kudin barkar da zai dawo da kai na da ne za ta ra kudi mai yawa da ta ki nuna ba za ka ga gaji nan abubuwa iri iri ka ji wani je ka ji ko har rantsuwa yake yawa na dauka kai ne je ni kai ka sai da Allah ba Allah laka mina da yara an gane ko ku saboda haka wannan ji kar ku sake ƴaƴa da wato da dukiya ta shagaltar da ku gaban ambatan Allah Abdullahi da Abbas kamar da Ibn Abi Hatim ya kawo a tafsirin da mujalladi na 15 yana magana karkashin wannan surar abin da yake cewa shine yake kar wanda ya sake kar wanda ya sake yana da kudin zakka ya koma wa Allah ya fitar ba kada wanda ya sake yana da kudin zuwa aikin hajji ya koma zuwa ga Allah yake idan ya sake ne ba to ayar mai sai ta fara a kansa sai ya yi da su a gurin sa akwai yanzu kudin haji ba mu je takwas da wani abu ne to a gurin sahabi ne kudin da ya kai mu je takwas da wani abu zai guziri to a lokacin Allah ya kira shi in bai je ba yawa Allah ta kaga mu ai ba haka muke ba ko yawa wannan mu je takwas da ta kai yanzu sai wata ta zo rara sannan za a yi haji to a gurin sahabai ba haka bane in dai kudin da ya kai geji to shi kenan abin da yake bani da'awa wallahi a majalisin nan da muke karatu ko wanda matashi ne matashi ne wata ran wato lokacin da aka yi karin kuɗin ba na baya ya kai miliyan kuɗi ba wani yanzu ba ya biya kuɗi yana zuwa karatu yanzu ba dan baya gari ne ina ganin sa yana zuwa karatu saboda haka ya biya kuɗi ga dab da aurensa ya fi shekara uku ban na ko huɗu dab da aurensa ya biya kuɗi zai je aikin hajji ga kuɗi an tsara ga aure ya zo in ya ce bai kuɗin nan gaba ɗaya ɗora wa aikin hajji to sai bai fi ba aure sai dai ya karanta ba ku saboda haka kuma ya riga ya fara yayi da bazitin kuɗi ba rufanne sai dai ma za a dare shi ke ya bi wasu process masu yawa saboda haka ya ta tunani sai mahaifiyarsa ma abociyar karatun mutum ita ce zo ya samu mai shawara ina ofin da islamiyya ya zo ya ce ga abin da ya zo da ke na ce kayan ka shawara ko ko shawara kake ya ce wallahi umman su ma cewa ce ni shawara sai ya ce to shawara da nake baka ka tafi aikin nan na ce amma idan ka je ka mai da hankali kai ta addu'a kar ka biyo yan binni kai ta da wasu duk lokacin da ka samu furta kuma sallah kar ka take kai a hotel ko ka yi mutum ka tafi masallaci ya ta gaya wa Allah bukatun komai ka zai yi wallahi tallahi bayan ya dawo daga aikin haji ba shi karba ya zo ya ce mun yanzu ba kuma yake samu kamar tumbuli lokacin da aka zo bikin dan wasa ma ya ce mun malam da ba ban biya mun yace banda ai kayan aiki da ne wata yace sai da ba ta 1 million da yake a hannu kwanan nan muna hira da shi yace yanzu ai ba a kadarar sama da mudiya hamsin baya baya an wuce gura ka san dai wannan sai a saura aya biyu ba kai ka sani kai ka sani wannan babu aya biyu zan zo da ji mai zuwa ai ba da tsari ba ne yawa an gane ko to saboda haka wannan shi ne ko da yaushe akwai masu wannan imani akwai masu shi waɗanda sun gamsu da cewa shi ka kullum ana inda zanna abdi wa ana ma hu idza da yadda muka dauki Allah haka yake yake bi da mu in kace Allah talaka ne zai tsare ka talaka in ko kace ganiyul halidul ne mawadaci ne su zai wadata da kai ma in da ji ne gaskiya da yawan ba mu gama yadda ba yawa amma har yanzu ina ba da misalin bawan Allah matashi ne wallahi har yanzu ina ba da misalin ko kwanan nan ya kira ni yana shawar da ga san mahaifiyarsa tana son gida a guri kaza yace kuma ina da kuɗin nace sai mata kaga kai har guri a ba na so ma a gane waye ba na so a gane ta kai ma ke da ba na so ma a gane wannan misali ne wanda za mu ga ba wai cikin sahabbai ba a cikin mu yawa saboda haka lallai mu je mu rike kyautatawa Allah ko da yaushe mu rike kyautatawa to Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa to shi ga wala amma da yake da wannan ra'ayi aikin haji mun biya a hadisin mulu'ulu wal marjan sahabin da ya rika da kusi da ya gyara kudin zakka ya fitar yake biyo yanzu ya fita yake Allah yana ta cewa aqimu salata wa atu zakata yake sai sallah kawai ake sai ya koma da ku shi ne tara kudin zakar ya fitar yake jirgi yayi rukuni amin wa man yaf'al zalik duk wanda yayi irin wannan ko ba ulai ka umul qadir ne sai a zararu sai Allah yake wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Salimu.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce wa an fi ku ku ciyar ku yi ɗawainiya bin mara da kanakun daga abin da mu muka ba ku ba wayan ku bane ba shi ne bin mara da kanakun ba wayan ku bane ya ba ku mu muka ba ku ku duba yadda Allah yake magana a Qur'ani wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku ba wai kawai da ka zo a ka taso a rich family bane a'a Allah yake ni na baku me ka bule an yi aje a hada kuma maut kin kafin wato mutuwa ta zo wa ɗayan kin kafin nan fa yaqul kaji mutum yana cewa rabbi ya Allah laula akhartani ila ajalin kan ina ma ka jinkirta mun zuwa wani lokaci makusanci idan ka kan jinkirta mun bibi kwana ɗaya ko biyu ka ƙara mun akan kwanakin Allah ya ɗan ɓanko wanda zai mutu zai je fa hasa daka dan samu dama ne sadaka shekarar da sabai a duniya ba duk da yi ba kuma tun yana shekara ashirin da biyar shi a kai amma yanzu da ya zo mutuwa yana faɗa cewa a ba shi awa ɗaya zai yi abin da ya kamata wa a kun mena tsari ne da kuma zan zama cikin mutanen kirki Abdullahi na Abbas ya faɗi wanda yake wanda bai yi aikin hajji ba yana da iko bai fitar da zakka ba yake to idan ya zo mutuwa ba wanda bai yi ba shi sai ya faɗi wannan kaza sai ya ce Allah ka jinkirta mun sai wani abu yana zo yake ya bi na abu da take la ka ji tsoron Allah yake ayan nan ba da mutu da ba da kafirai da yake wallahi da mutu abin da ba yake cewa ba wanda zai zo mutuwa bai yi aikin hajji da yana da iko ko umara ko zaka fati sai ya yi dara zani ya rika cewa Allah ya jikin dama ko da awa ɗaya ne sai wani ya ce jikin la ka ji tsoron Allah da kabura ya gaba sai janyo masa wannan aya wa an fi ko min ba da zakana min kauli an yi abi a hada kuma mutu bai kula rabbi laula hadani ila ajalin qaribin fa asadaka wa kum min as-salihin Allah yake walan yu'akhir Allah nafsa idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wa kowanne rai idan lokacin da yake saka tsaya Allah baya tsara wa wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki bai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ta jikin jiya ne Allah ba da hukun sarki waɗanda ta riga wa gidan gaskiya ka ji kansu da gafara idan ta mutu da Allah ta samu ta da kyau da imani Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon bunta mata سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين